ta'ala wa barakatuhu mun gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da Allah ya kawo wannan rana ta alhamis shatar ga watan ramadan hijirar manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da dari hudu da ishirin da tara a inda ake gudanar da tafsirar Qur'ani mai girma a wannan mashahuriyar zawiya wacce ta saba duk sati ana mauludin annabi Muhammad sallallahu alaihi wato duk ranar Juma'a wanda yake a yau ana gudanar da maulidi ne na Maulana Qutbul Maktum Shehu Ahmad Atijani radiyallahu ta'ala anhu a inda daga karshe ana ramba malam Adam Katibu zai karanto mana aya na 21 a cikin suratul Mu'min an zamu saurari tafsirin da bayani daga fadilatu Shehu Islam وسعادة الأنام ولما الشيخ عثمان ابن الشيخ إدريس رضي الله تعالى عنهما كشفى داريشيك أكرمك الله بسم الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشر في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم أعوذ بالله العظيم أعوذ بالله العظيم أعوذ بالله العظيم وجهه الكريم وسلطانه المجيد من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل وسلم وبارك وكرم وشرف وأنعم وأفلح وأنجز وأتم وأصلح وزكي وأرجي وأوفي وأرجي على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والهاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه وآل بيته حق قدره ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله من gode Allah mai girma mai ɗaukaka mai jalala mai jamala mai kamala mai annabi Muhammad mun gode ma Allah da ya ba mu kudubul maktum wa barbahul mahtum maulana asya amr tijani radiyallahu ta'ala anhu wanda soyayyan su shine ruhin soyayya baki daya mun zo wannan wata wata ramadan mun gudanar da abin da ya samu tafsirin alkur'an da sai nake ganin ya dace da mu ɗan yi bayani ko da a taƙaice ne wanda zai ƙara amfanar da ruhinmu wanda zai ƙara amfanar da ruhinmu tunda mun karanta an ce mana faƙultu daga furu rabbakum innahu kana ghaffara yursilu samaa alaykum midrara wa yursilukum bi amwalin wa banina ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا أكتبنا ما لكم لا ترجون لله وقارا alhamdulillah soyayyar ahalul baiti umarni ne daga Allah umarni ne daga manzon Allah annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam haka nan soyayyar qudbul maktum wa barzahul mahtum Maulana Shamsu Tijjani radiyallahu anhu soyayyar shi umarni ne daga Allah kamar da آخر في القرآن سوى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة من قول الله بيبام وانا ببان قدبي بيت من بيتكم الأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم يكون كرام سكين جماعة سيد الجاسر رضي الله عنهم kuma cikin jama'an faidan su Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu to alhamdulillah hausa na kawo komai ya ji komai ya ji dole rahama Allah Allah ya mana kamar yanda annabawa suka dinga zuwa suna bisharori suna ba da bishara suna ba da bisharan zuwa annabin ƙarshen zamani annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam tunda kowane annabi ya zo sai ya gaya ma al'ummar nan gaba akwai annabin da zai zo a ƙarshen zamani ko ni da zan su da na zama hadimin shi har ya zuwa ka annabi isa alaihi salatu wasalam wanda faɗa a ƙwarar cewa wani bashirar bi rasulin ya ce min ba bi ismuhu ahmadu ko haka shi mara ce al'ulama'u farfadar anbiya'u ma'anan malaman manya-manyan waliyai ke nufi shi ma kudu da matakun suna mai tijjani da dalanhu duk manya-manyan waliyan da aka yi tun daga tun daga kan annabi Muhammad sallam har zuwa kan sayyidina Abubakar Siddiq zuwa sayyidina Umar bin Khattab zuwa sayyidina Usman bin Affan zuwa sayyidina Ali bin Abi Talib da sauran kuduban da aka gudu sun ba da labaran zuwan kudubin makasuni ba zai dame mu ba ba za mu waiga waigawa akan masu waige-waige ba ba za mu waiga ba akan masu waje-waje don mu ba ma waje ma'ana ba a ruwanmu da wani karetawa mai karetawa ko wani fukan mai fuka ba wannan ban ma san Allah ya ruwan tsaransu ba ba abin da ya dame mu da kuma ba ruwanmu kamun mu zo kan zantar da annabi akan zo su jami'ar garanhu bari mu faro ta kan kuduban tukuna ga yanan sai amma bismillahir rahmanir rahim amma ba'du faqad wajada in faqad wajada inda ba'd ashab sayyidina radiyallahu anhu taqayyud ذكر لنا أنه أتى بها من قبل أين مات حقيقة wannan. littafin zamu biya ta an same su ne a rubuce kuma shehu jani rabban shi ya zo da shi da hannun shi daga ainihin mali shi ya zo da shi da hannun shi daga ainihin mali shi kudu da makatoni shi kuma shehu musa ibrahim rabban kuma ya sami shi a hannun baban shi shehu abdullahi radiyallahu anhu yace wannan duha nasu littafin da aka tafi ga sanan qala shaykh abul wafa'i al bagdadi radiyallahu anhu baharani lam yattali anallahu alaihima baharul qudubul maktum لا يطلع الله عليه أحدا من الأولياء إلا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم والثاني بحر النبي صلى الله عليه وسلم لا يطلع الله عليه أحدا إلا الله wani babban kudubi ne babban gausi ake cewa shehu abul wafai shehu abul wafai al-bagadati ɗan ƙasan bagadada cikin ƙasan irai wani kuɗi biya ne gausi dan karama ya zo an ce da ƙur'ani aka haife shi ya haɗa shi ƙur'ani gaba ɗaya da ita ya zo bai kan ƙur'ani ya zama wani malami ba shi abu na wafai albagadadi ka ji manya so a rinka da qur'ani ya zo a kai ana min kira shi abul wafai ake tunda tunda yake da rai tunda ƙarshe shi har tsufan shi ba a taɓa jin alƙawari ya saba ba ba a taɓa da mana ya ci ba da shi ake abul wafai tun yana ɗan shekara goma sha takwas yake raya matattu in sun mutu in an mutu a unguwarsu saboda tsaban karama da tsaban wilaya in ya ga wanda ya rufe jinin ya haɗu zai ce Allah na roƙi da dan girma annabi Muhammad sallallahu dan girman sunanka ya hayyu ya qayyum Allah ka rayawa ne ka ƙara miki karatu ba mun sai ƙara miki wani dutse ne ake yi manya-manyan halin lai to duk karaman shi duk martaban shi da kai shi ya ce tekuna guda biyu na yi na yi in gane su na kasa tekuna guda biyu na yi na yi in gane su na kasa na dai gane tekun farko ba mai sanin sa sai Allah teku na biyu ba mai sanin sa sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tekun farko take tekun annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam حقيقة محمدية حقيقة أن محمد صلى الله عليه وسلم بعد سنة الله شيكو قلوب المكتوم wani teku ne wanda duk halittu ba shi ɗaya ba mai sanin shi sai annabi Muhammad. Wani gudu masu tsohon. Allah ji ƙala huwa bi nafsu fi sabbikin muhibbi na bi kulli sa'adatin wa hayru wilayatin ubayla lamaniyyi. wanda su duk dan da kan shi suka ɗage cewa duk maso da duk maso ya na kuma su bishara ba ma ba ɗan ɗari karɓa ba wani sun karɓa a hannun shi ba masu san shi wuce ku yi musu bishara yi alƙawari mutum ba zai mutu ba sai ya zama wani sai ma ya hau wata muƙamin sa kujerar wani saka aka ce wani kujera kiran ya ce ya ƙazatan a ga annabi muhammad dai faɗi wannan bisharan akwai wani sahabi a cikin sabbai a sai ta so ya zo shi bai wazifa shi ya ce yana kusa mun alƙawari ka ce da ina son ka kuma ni kuma na bisharan da kai masoyanka ita kai ma ka ce da bisharan ta tabbata a son ka shi kenan kawai shi ba zai wazifa ba wannan bisharan ta ishe rashin lafiya ya kama shi a takaice bisa tsawon zamani ya yi kuma a lokacin ma shi su ja ya bar duniya shi kuma ko an barci da zo wani yin kafin ya ga annabi a bayyane rashin lafiya ta kama shi ne tabbatar sunan na mutuwa ne sai ya tafi ɗin su ce su maza maza ka je kabarin su su ja na bala'an kai sallama ka ce babana wani shi ne sai ina gaishe ka sai muhammadu kabir al-nahawi radiyallahu anhu da sun ce ya ce ina gaishe ka kace ina gaishe bayan haka alƙawarin nan da ya mun yace duk masoyin su bai zuwa lahira sai ya ga annabi a bayyane su ga sharin ne ban gani ba kuma ga alamar nan da lahira nan ta ce kuwa dan sako ya tafi ya kulle kenan wannan mutum da dake su ga bangon ya tsage ga bango ya tsage kawai sai ana barka da zuwa su gaban annabawa da manzanni barka da zuwa shugaban annabawa da manzanni barka da zuwa hatimul anbiya wa rusuli sai da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da sayyidina Abu Bakar Siddiq da sayyidina Umar bin Khattab da sayyidina Uthman bin Affan da sayyidina Ali bin Abi Talib da Qutb bin Maktum suka zo ya gansu a bayyane suka ce ai dama mu muna so mu zo ne ka gamu daga mu sai kai kai kuma kullum ba ka rabo da masu jinya ina ga masa wannan cewa daga tura mun zai ta su je su duba mu ko ko da kai akai akai faɗin sabon ko da mu sai su gobe suka zo ganka dan sako ya zai faɗa yana dawowa ko ya gaba na fara ina murmushi yake ku zo ga mana lafiya kana fita sai ga kana fita ku fara hanya ba ai wallahi mu hadu ba yace sun gaya mun lalle wannan suna dalilin amma akwai sauran kwana uku yace ba zan rasu ba sai ran juma'a daidai an saka juma'a ta nazaro shi haka annabi ya gaya mu kuma haka aka yi na biyu wa qala maulana ashu abdul qadir al-jilani radiyallahu anhu ya cewa la tarfa'u maqami fawqa maqamil qutbil maktum لأنه لا يشرب كل ولي ولا يسقى إلا من بحره واشتقت إلى الاطلاع على مركبته فوجدتها محجوبة عن جميع الأولياء القدس الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه wanda shi da kai shi ke cewa kadami hazihi ala raqabati kulli waliyin lillahi kadami hazihi ala raqabati kulli waliyin lillah shine wanda ya ya nishadi ya bunƙasa ya shadahi yace kafar nan nawa ta tashi wani kowane wali in dai wali ne daga adamu zuwa kai tun daga annabi adamu kai ya rude ka wali nan haliru wanda ya zama annabi musa sai shi ma isan jilani kayyar ɗaya ta asufu bin barhaya wazir annabi Sulaiman haiki yana kasan shi alƙadir jilani saboda halin wali ne zamanin annabi Musa jilani wali ne zamanin annabi Muhammad asufu bin barhaya wali ne zamanin annabi Sulaiman jilani wali ne kudubi ne sharifi bin annabi Muhammad wasu duk waliyin da aka yi daga zaman annabi adamu zuwa kaina kafan nan na ta take an ce magarjiya wannan maganar akwai wani shi ya kama shi Abdurrahman ad-Dafsul radiyallahu anhu shi ne yake cewa mu mun ji wannan waliyin shi Abdul Jinani ana ta cewa wani shi ma waliyi ne waliyi ne to ni na je fadan Allah so nawa bana ganin na je fadan Allah so nawa bana ganin shi sai gilayen na sun gidan shi bagadada sai jiyo labarin mai injin life ta sirrin ma'in na ma'amurhu iza a rada shari'an an yi kula na hukun faye kore ta sirrin la ya zalu abdi ya ta ƙarar ilai ya gina watin haira hatta a habartuhu فإذا أهببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها mutum ya fi kusa to ta wannan kurin kawai yana bagadada ta ji man ya ji abin da wannan ya faɗa a gari jilani sai mana ya turo ɗan saƙo ya ce kai jika kuma ganin da nisa shi ma jilani ya ce ma ɗan saƙon ka je maza maza cikin ƙasar misra mu je shi abdurrahman da sunan jirin jiranu ka ce ina gaishe shi in ka ce ina gaishe ka ce na waje saƙon da ya faɗa ya ce yana zuwa fadar Allah zai gani na ka san ma manyan mazaje ba sa cika ba su zuwa fadar Allah ba sa cika ko arifi ya bai samun kamala muddin daga an ba bayyana ba to wannan ya ce to na ji na ji sakon shi ya ce ban ban gudun a fadar Allah to ga ya miki ai shekaran jiya an kawo musu ta riga daga fadar Allah da ya je da wata rawani rigan kul huwa Allah da rawanin la ilaha illallah Muhammad bin Abdullah kace to da aka ba shi aiki yana kofa ne yana kofa ne muku muna can ciki da can ciki muke da Allah ya min yanzu bayan din Annabi sallam ya dauka ya ba Annabi Ibrahim ne ba Annabi Isma'il shi ne ba Annabi Yusuf alaihi salam Annabi Yusuf ya yi komin ni kuma ni ko tsakani na zuwa gare shi akwai manyan kudubai 70 da rigar ta hannu ta ta tabi hannun su eh to ka ce ni ban ganna ba sai muridin ya ce to ai ya ce gurin akwai nisa kuma ka ce yanzu yanzu yanzu ya ce in kana so ka je yanzu ka dawo yanzu faɗi sunan jilani yana cewa ya ce jilani kawai zai ce a misra gaba muridan su abdurrahman a tsarkuna biyu ya ga musu wannan saba yana gama kuma ya fara sunan ya shaukar gidan ko ya rubuta masa kaji manya fadin sunan kawai ne na dan kawo tarihin gidan ne dan ka san wane ne gidan shi guna sannan ka ji abin da zai faɗa shaukar gidan ne da lamu wani bai hude a balisari kirista ya zo gunshi wallahi lazim yace ya so kai ka ce kai musulmi ne kuma kuna so annabinku ya fi annabi to yaya annabin mu da yake raya mafattu yake warkar da makafi da kutare da guragu za a zo a samu wani daga baya a ce wai ya kai shi amma ya shiki gina ne su wannan kai kai hude ka annabi ya ta annabi ku amma me kake so yace ina so dan daga sai ku zo ka raya mun iyaye na da kasanniya yace a wannan ba ta fice suka je suna zuwa sai gina ne sai to ina da kamar nasu ibnu sirri sai ce ga ga ga wannan ga wannan ga wannan shi ba da jilani radiyallahu anhu Allahumma inni as'aluka bismika ya hayyu ya qayyum Allahumma inni as'aluka bismika ya hayyu ya qayyum Allahumma inni as'aluka bismika ya hayyu ya qayyum ahay hadhihi al-amwat kulluhum ajma'in kace Allah na roƙe ka ya hayyu ya qayyum ina so ba mutu uku ba ka raya mun dukkan mutan kabarin nan makabartan nan baki ɗaya yace amma samu a jiko ina kai da kake son ka aram uwanka da ubanka da kakanka je ka ce jilani ya ce su tashi da izinin Allah ni ba zan ba ka ce jilani ya ce su tashi da izinin Allah ba ma ni ba ba annabi na ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kai din da su maki annabi na maki na domin na ba su da su tashi da izini na wallahi na zuwa su tashi da izinin shi a matsayin jilani sai ga ɗauri na mutuwa suka tashi gaba ɗayan su su uku ya ce su ne eh su ne eh su shi kenan ka yadda annabi mu ya fi su ka yadda annabi mu ya fi annabi na ku ce na yadda ce kai za ka iya haka ga sauran zaman kabari na makabarta suna kwakwance za ka iya rayu wasu a cikin amma ɗaya ka rawar kila annabi isa ni wa kila annabi muhammad sallallahu ni ga shi nayi kai wa kila annabi isa za ka iya haka ta ce ba zan iya ba ta ce ta ku koma sun wasu da sallama ma jilani sannan gaba jilani duk makasar kowa ya tashi suka tashi muka da su barakallahu fikum kuma wa bai sarfi na kullum bin sallah dukkan kudin ku fara aljanna ni na ce su za ku aljanna albarkacin kaka na annabi Muhammad sallallahu alaihi har yanzu wata tsohuwa ta kawo amanan ɗanta take ga yanayin akwai musu karatu domin zan malami ne karatu da sai zaman Allah ranar ta kudure da jinani da kuma duba ɗanta da ta gudu da ɗan nata yana sun ƙasar kawo da ina da gyara a jikin nan na almajirai ta shi na malamin ita yana cikin karata ta leƙa ta cikin na cikin yana ya kan ka sanar kaza haka eh an yi an kai su da wani da mashi din din din islam an dai kaje shi ka tara ne amma akwai kaji a ciki akwai kaji a ciki to zai ce haba ya shi haba ya shi ta kawo kuka haba ya shi haba ya shi yanzu wannan ruku amana kenan yanzu wannan ruku amana kenan adalci kenan na baka dana dinka dinka da yene shi dan Allah ya zama Allah sai ka dinga bashi kan zan ko da riga riga adalci amma kai ka sai tuga naman kaji ka sai jilani ya ce sai ka dinga fada ya fara da zuwa sai ta kira dan laki ya kira ta ta kira shi shi jilani ya ce kaza قل بإذن الله يا هذه الفتاة قولي بإذن الله شيء والله كذا نجد بإذن الله والله شجع جالس هنا تنجز يفكع يكوس بب بب بب بب بب بب كذا أسوأ أنا هدوة كينا هدوة ولا هدوة ننتهي والله كذا تنجز جلالته إبحثي بارك الله فيك كيف كذا جزي الله نجعل بركة كذا ستشوي شنو تسامح فيك jilani yake to in dan shi ya ce wannan martaba ne abin da yake so in dan shi ya ce wannan martaba yake abin da yake so shi abin da yake so dan ne ba za a hori yaro a rena a rena shi a gyara zuciyar shi ba eh zuwa ba shi dadi mu kan mu da mu mutum ya ba to wannan jilanin radiyallahu wanda kudu bulgausa ne haffa da Allah ya je wallahi sun zanci da Allah littafi guda littafi guda a kuma tafi da ku rabbani yace Allah ya kasance da shi ya gausul azam da ce labbaik ya rabbi sun yi zance kalma kalma ya fi zance wajen ɗari littafi ne guda shi julani a ƙarshe ba a ƙarshen ƙarshen littafin Allah ya la salata liman lam irada lahu indu duk wanda ke zuwa nan in dai shi a cikin manyan kamilan waliyai ne in dai a cikin manyan waliyai ne mutum yana takamar shi waliyu ne shi kuɗi biyu in dai zai zuwa fada Allah na ce koyo sallah ta san sallan shi in kada ana sallah a gidaje a masallatai sai an mawa sai irin da yan firamare amma manya na san fadan Allah to sai kuwa wanda ya fara tafiya shi ne ka sallah a makan ko Madina ya sallah a makan ko Madina ko Fas wanda wani shi jami'ar al'amu kuma a can shi nan gidansu ba a sani ba kuma wanda ya fara tafiya kenan amma wanda ya kare wa Allah ya lara da salman ta to shi wannan jilani shi ke cewa kaga Allah ya miki farin jini ya miki kabuli ya miki daukaka yace la tarfa'u maqami fawqa maqamul qudub al maktum ku jama'a na kada ku dauka kamar taba na ku ce na ci qudub al maktum na fi shi jani a a ba haka yake ba lannahu domin ta gina mara Allah ya shiga kullu wali ba wani wali da zai zai sha ruwa daga fadan Allah akwai ruwan cikin ilimi ne ilimin manyan waliyai ba irin inda ake zato ne na zuwa makaranta ba in Allah ya nufi zai haɗa wali sai a ɗauko ɗigo guda na ɗigon baharul ilimi sai a ɗiga musu a baki ana ɗiga musu a baki to a lokacin zai ji fa hafiza wa alima kullu ilimi wa hafiza kullu kitabi nan zai ji duk wani ilimi duk wani kawai zai haddace ka bai kun kai ku ne ba wai ilimi ne da kan jimaranta ba kana ina wani dalibi ma kuka ke tsere malamin to shi ne ba wanda zai je shawar na ruwan ilimin na fada Allah nace ku annabi in ji shi bilani yace wallahi ka ba ku wani wani da zai sayar da jama'an shi daga ilimin da ya samu na fada Allah illa min bahari ta ce so ya je ki ku ilimin makatum yace ni kai na wajjata illa idda lai alamar tabati na yi sauki na yi sauki na yi sauki in je ga mukamin kudin da muka a fadan Allah in ga mukamin nan shi ma fawaje ku ha mahzubatan an jil awliya sai na sami ta an kulle ta an ce ba wani wali da ke ganin wannan kujeran mukamin ma ganin mukamin ma aka ce ba wanda zai gani wali na uku mukamin kudin sayyidi mahmudul kurdi al-misri radiyallahu anhu فضل القلوب المكتوم على جميع الأولياء كفضل الإليون على الجنان لقوله عليه الصلاة والسلام إليون لا غاية فوقها ولا مطلوب بعدها شيخ محمود الكردي رضي الله عنه wani shi makoɗi biya ka shi a nan ƙasar misira shehu mahamudu kurdi daushi ne shek jani ya zamani ya je ma ya ziyarci ya ziyarci har ya tafi ɗari a hannun har ya nemi ya tsaya ya ba tarbiyyar a ta tarbiyyar shi mahmud birni ya tsaye da shek jani ba a tsaye da ba a ta tarbiyyar su ta a ni sauƙi nake da gobe kakana annabi muhammad bin sallam ita amma ni zarɓar Allah da mijin dawo zan je kamar da ƙarar ziyara to shi wannan Muhammadu Hurdun inda shi ma aiki ne tashi ne da ganin kudu da baka kai shi da ya zara waje shi shi so ta janar da lano da ya je ya je duka ta ziyara shi wannan wali shi Muhammadu Hurdun da lano sai ke ce ne da gani kai ne kudu da baka da gani kai ne kudu da baka da gani kai ne kudu da baka mu kanmu dama shi muke jira gashi Allah ya wani tsawon rayuwa na ganka yace kai ne Allah ya wannan martaba na hatimul awliya jama'ar tijani da zalam shi Muhammadu shi wani wali ne mashhuri amma ka ne fa fara mun suna da yawa kan mutum ya lokaci gamsu ne a zamanin shi a shehu Muhammadu Kurdi radiyallahu anhu na hudu wa qala shaykh abu yazid al-bastani radiyallahu anhu man rafa martabat al-awliya'i faqad فوق مرتبة القطب المكتوم فقد أتى بالبهتان وقال ومن أتى بالبهتان لعنه الله شوف محمود الكردي رضي الله عنه wannan waɗannan tutsin na misra wanda sun fi gani a jirce shi shi abin da ya faɗa na martaban shi wata martaban shi janar da lano shi ne yake cewa bambancin ulubul maktum akan sauran kudubai baki daya fifikon ulubul maktum akan fifikon kudubai baki daya ba magana wani yake ko musulmai ba bambancin shi da sauran kudubai manyan kudubai ba wani ne ko musulmai ko musulmai